bismillahir rahmanir rahim له في قتياب الكلك بالهيك منزعوا ولله عند الأمر يزوب مبزعوا وفي كل كتب داؤه يتوقع بيان له في النفع والضر موقع عليه تهل السلم أو تؤكد الحرب
ya ce lahu fiqtiya bil khalqi bil haqqi manza'u manza'u shine kamar linzami kenan inda za a kama a dinka da kamar raƙumin an sa mai wannan akalar da an za ya dinka tahowa to shine manza'u sai ya ce lahu manza'u annabi sallallahu alaihi wasallama yana da linzami a hannunsa da yake ja fiqtiya bil khalqi na koyi wato halitta su koyi da shi shi ya rike akalar kowa in ya ja to dole a bi shi in dai tsira ake so wato yana so ya ce mana annabi sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai shi ne abin koyin mu shi ne yake da akalar mu a hannunsa in dai muna son sa muna son tsira to shi ne zai dinka jin mu mu dinka bin sa amma in ba shi ba ba wanda za mu yi in kuma ya ja kan mai taurin kai kan mu tsaya mu kibinsa da ya ce taho mu bi shi sallallahu alaihi wasallam ya ce bil haqqi zuwa gaskiya kuma zai kai mu idan ya ja mu din gaskiya zai kai mu ba san zuciyarsa ba alaihi salatu wassalam walillahi indal amri ya hazubu mafza'u yace lamarinsa sai Allah shi manzon Allah alaihi salatu wassalam inda al'amri ya hazubu a lokacin da al'amari zai rikice wa talikai a filin alkiyama kenan mafuzau annabi ne wato matsera kowa da ya firgita a filin alkiyama gun annabi ake zuwa alaihi salatu wassalam ita kuma ranar ranar ranar firgici ce ranar tashin hankali ce ita ce ranar da ba ta zo ba amma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ta zo domin haka Allah ya ce a ta amurul lahi fala tasta'jilu Allah ya ce ta zo saboda duk wani alamunta sun zo sannan rana ce wadda duk mai hankali dole ya yi shiri saboda wannan ranar yanda ubangiji ya dinka faɗarta daga cikin abin da Allah ta'ala ya faɗa akan alkiyama Allah yana cewa yauman yaj'alul wildan shiba wannan ranar Allah ya ce yaro ma sai ya furfura saboda masifar filin alkiyama sannan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azimun yace firgitin alkiyama abu ne mai girma yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at Allah ya ce a ranar ne za ka gan mace mai shayarwa murbi akin ba murbi'u ba murbi'u mace mai shayarwa amma murbi akin a lokacin da ɗan yake shan nona Allah ya ce ɗan yana shan nonan za ta jifa da shi sadaqu kullu za ta hamlin hamlaha mace mai ciki ta tsibuna ta yi ɓarin cikin nata na jera kuma kuma sai an in aka busa ƙaho Allah ya ce mace mai ciki mace mai shayarwa za ta yi jifa da ɗan tashi a guje saboda masifa da ta gani mai ciki kuma ta hau naƙudar dole ta haife ɗan da yake cikinta ba sai ya isa haihuwar ba zai fita daga cikinta saboda musiba Allah ya ce kuma za a yi haka يوم ترونها تذهل كل مرضئة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل أملها yace wataran nasa sukara kaga mutane suna maye suna tangadi Allah yace wa ma hum bi sukara ba abun maye din suka sha ba walakin azaballahi shadid azaba kawai suka gani saboda mutane akan idan su za su ga ɗebo mutum dubu za a yi musu hisabi su ga ɗaya ne ya tsira ɗari tara da tasa'in da tara duka an jefa su a wuta yaya mutum ba zai haukace ba ya mutum ba zai haukace ba wani kuma a ranar zai ji da kunnensa da kunnansa ubangiji ya ce mala'iku ku kamawa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ba Allah ba ko alkali ko alkali in ya ce wa masu tsaron prison a kama shi a kai shi prison ai duk girman mutum ya ba tausayi duk girmansa to Allah ne da kansa zai gaya mala'iku ku kama shi ce ku zuhu fagulluhu thumma jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuhu Allah ya faɗa mala'iku wanda ya ce ku kama shi ku daure ku kifa kansa a ƙasa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuhu yace a haka za ku dace ku kai shi wuta ya mutum ba zai tsorata ba to a ranar gurin tsira ɗaya ne tak shine gurin manzan Allah wallahi in ba gunsa ba babu matsira a wannan ranar in ko ubangiji ne ma shi cewa yake zarni wa man kalaqtu wahida bannin na haɗu da wanda na halitta ni gaba da gaba ya ga ya zan yi da shi kaga ashe gurin ubangiji ma ba matsira ba matsayar kwaya ɗaya tacce ita ce gurin manzan Allah alaihi salatu wassalam domin shi manzan Allah baya azaba amma a ranar Allah ma yana azaba kuma ubangiji zai yi tajalli ya fushin da bai taba irinsa ba a tunkari annabi Adamu ka sa baki ya ce ba zan iya ba ni ma ta kaina nake annabi Nuhu sa baki ya ce ni ma ta kaina nake ba zan iya tunkara Allah ba annabi Musa ya ce waye ni sai ni mata kaina nake annabi isa ya ce wallahi ta kansa yake yi a lokacin annabi isa da za a tambaye shi na na maryamu ma ba ruwan tsare ita ba ruwan tsare ita mahaifiyarsa Allah ya tambaye shi ya ce ya isa ibn maryama anta qulta lin nas takizuni wa ummi ya ilahaini min dunillah kai ne kace abai ta maka ba ni ba isa dan maryam annabi isa ya dinka makarkata yana ubangiji wallahi ban faɗa ba in kuntu qultuhu faɗar alimta in ka ina faɗa ma ka sani in ban faɗa ba ka sani ta alamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika ka san abin da yake raina ni ko ban san naka ba ya ubangiji yana makarkata yana neman tsira Allah ya ce a sako jahannama ta zo wa za'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma izin bi jahannama Ubangiji ya zo ga mala'iku sun yi sahu-sahu sun kewaye gaba ɗaya halitta sun musu da'ira. Sama ta ɗaya su sauko su yi mutane da'ira sai sun yi da'ira dubu goma ga mutane a tsakiya. Sama ta biyu sai sun yi dubu goma, sama ta uku sai sun yi dubu goma, har sama ta bakwai da'ira dubu saba'in. Sannan Allah ya ce to kuma ku matso. Sai su dinka matsowa su dinka haɗewa naman dan adam ya shiga jikin naman dan uwansa saboda musifar takura haka fa za ana tsaka da wannan to sannan sai a zura jahannama sai da na alaihi ya rasulullahi kaifa yuja'u biha annabi yace yuja'u biha ma'aha sab'una alfu zimanin za a zo da tana da marika makami makama inda za a dinka rikewa tana da shi guda dubu saba'in kowanne makami mala'ika dubu saba'in ne ya rike amma annabi alaihi salatu wassalam ya ce tana puntukar su su faɗi su tashi su ƙara rike ta a haka za su zo da ita idan ta mutu ce ubangiji ka ƙara min musiba akan wanda nake da ita ka ƙara min zafi akan wanda nake da shi ka ƙara min duhu akan wanda nake da shi yau in kowane dukkan wanda ya saba maka ta ce ubangiji wallahi yau mutum ɗaya ne ba zan taɓa ba shi kadai shi ne masoyinka Muhammadu ce in ba shi ba yau duk wanda ka tsaya ciki na ya shiga uku habba mala ai mutum koyewa kansa faɗa ya rike manzon Allah ba baka koye i zai gamu zai ji zai gani shi shi kadai shi ne matsira annabawan magunta suke tahowa annabi nuhu yana cewa ni na fi kowa kusa da shi ni ne farkon manzo shi ne ƙarshen manzo annabi adam yana cewa na fi ka kusabci da shi ni ne baban kowa ɗana ne annabi ibrahim yana na fi ku kusanci da shi ɗana ne na fi kowa kusa da shi annabi musa na a'a na fi kowa kusa da shi a qur'anin sama Allah ya fi faɗa na akan kowa annabi isa din a'a na fi kowa kusa da shi Allah yana aiko ni ya aiko shi shi kuma yana cewa ummati ummati shi kuma ta mu yake haba haba in mutum musulmi yanzu bai so manzan Allah ba wa zai so ba mu haɗu da shi ba ba mu haɗu da shi ba amma mere mana ba kuma shi yake buri yake shauƙi ina ma ya gan mu ya ba zai mu shauƙin mu gan shi ba kuma ya fi mu san kanmu da kanmu fiye da yadda muke san kanmu da kanmu yake san mu ya ba za mu so shi ba kuma in mun so shi mu ƙari kanmu don ba za mu ƙara mai komai ba walillahi indal amri ya hazubu mafuzo wanda bai ba annabi ba ba zai yi da na sani ba wallahi sai a wannan rana sai ya ga yayi annabi sannan mutum zai ga ya sani mai ishirin yana cewa liwa'u rasulillahi fil hashari khafiqu wa hal tatahu illa nabiyuna wa rusulu yace a filin alkiyama tuta ɗaya ce tas za a ga tana kadawa yace to ta manzon Allah yace wannan tuta babu kowa a kusa da ita daga manzanni sai annabawa sai kuma mu domin annaba alaihi salam shi duk motsinsa ta mu yake ummati ummati al'ummata al'ummata wannan annabi ai sai dai mu gode wa Allah da Allah ya zaɓe mu ya samu a cikin al'ummarsa ba tare da mun wa Allah komai ba to babu ƙarshen asara da lalacewa mutum ya zama babu wani abu na annabi a tare da shi mutum bai samu soyayyar annabi ba gani ma yake soyayya ɓata lokaci ce to zai da ya sani zai da ya sani shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana almar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamati mutum yana tare da wanda yake tsoron alkiyama to a ran da za a yi wannan abin idan mutum bai zama yana tare da annabi ba sallallahu alaihi to yana gurin wa yana gurin wa annabi sallallahu alaihi ya ce wa sahabban ran alkiyama kowane annabi za a same shi akan kujerarsa a zaune yace amma kujera ta ita ce a tsakiya ta jan zinari ta fi kowace tsayi ya ce amma bana kai sai rasulullahi kana ina ya ce ina guri biyu a nan za ku same ni ko gurin auna aikin bayi ko gurin tsallaka siraɗi saboda ya fi ko ina haɗari siraɗi idan al'ummarsa ta hau yana can ƙarshe zai dinka addu'a Allahumma sallim Allahumma sallim haka zai ta faɗa har sai ya ga mutum ya tsallaka gurin auna ayyukan bayi a gabansa za a yi in aka ɗora in ya ga aikin mutum ba zai kai ba sai ya ɗora hannunsa haba wata irin soyayya muke so a gurin annabi fiye da wannan mu ne ya kamata mu yi masa alayhi salatu wassalam ai babu babu zuciyar da ta asara irin wanda bata so manzon Allah ba babu zuciyar da ta asara irin wanda bata san annabi ya mata alfarma ba ya mana alfarmar da babu abin da za mu yi masa alayhi salatu wassalam in muka so shi kuma mu amfani kanmu da kanmu soyayya ta sama kan mu za ta amfana ba shi ba ba shi ba alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam yace wa fi kulli kadibin a kowace irin cuta da'uhu yutawaqqa'u maganin annabi ake jira in ba maganin annabi bane to ba magani bane duk abin da ya same ka ka nemi mafita a gun annabi kawai ta ce mafita alayhi salatu wassalam bayanun lahu bayanin da annabi yayi mawqi'u ya faru kuma zai faru fil nafi'i wa durri a amfani da cutarwa idan yace abu kaza yana da amfani to fa zai faru amfanin zai faru in yace abu kaza na cutarwa a cutarwa za ta amfani za ta faru za kuma a ganta da amfani da cutarwa suna cikin maganganun annabi ba wani dabara da wani zai yi ya samu amfani a kan kansa in ba magana annabi ba sallallahu alaihi wasallama alaihi tuhallu salmu yace a bayanan annabi ne ya kamata a yi shirin yaki a yi zaman lafiya aw tuqadul harbu ko kuma a yi shirin yaki wanda ya bi maganar annabi to a yi zaman lafiya da shi wanda ya saba maganarsa kuma a yi shirin yaki da shi ce in dai za a yi zaman lafiya da yaki to da maganganun annabi kawai za a yi hau amma yanzu ba da su ake abu ba abokin gabanka kawai wa ya taba ni shi kenan kawai shi ne abokin gabanka abokin zaman lafiyar ka kuma waye ya ba amma in kana neman abokin zaman lafiyar ka wanda kuka haɗu da shi a soyayyar manzon Allah to baka da kamar sa in kana neman abokin faɗan ka abokin yakin ka wanda baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhamdulillah